نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول متى يوم وتن rajab a safar afwan safar shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da hudu ga watan 8 biyar shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafa a sheik muhammad salih al-husaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun shigo gabar da malam ke mana bayani game da adiyatul istiftah addu'o'i da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kan karanta lokacin buɗe sallarsa yan uwa bayan ka tsaya sak da jikinka gaba daya kalli alkibla ka yi kabbarar harama kana mai miƙar da hannayenka ba tare kuma da baza su ba sannan ka kawo su setin kafaɗinka ko kuma setin kunnuwanka sannan kana mai furta lafazin allahu akbar bayan ka sauke su kuma sai ka ɗauke su ka ɗora na dama akan na hagu ka ɗora su kuma akan ƙirjinka da dukkanin siffofin da muka kamanta bayan ka yi wannan shi kenan abu na farko da za ka yi shi ne sai ka fara karanta addu'a buɗe sallah mun karanta guda ɗaya wacce ita ce malaiki mana sharhi a kanta allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ومن كرنتا ما عليك cewa wannan addu'a da muka karanta tana da gabobi guda uku gaba ta farko ita ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib ya ubangiji ka nesanta tsakanina da tsakanin laifuffukana kamar yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafaɗar rana nisan akwai yawa ƙware da gaske mala ce wannan gaba ta farko na shiryar da mai karantawa yana neman tsarin allah subhanahu wata'ala game da laifi tun kamun ma laifin ya afku kenan tun ma kafin ya aikata zunubin yana neman rigakafi ne duk wani laifi duk wani sako duk wani zunubi duk abin da zai kai ka kubata da allah subhanahu wata'ala allah ka nisanta ni da shi Allah ka sa na yi nesa nisan da yake tsakanin gabas da yamma to a matsayin ɗan adam kuma dole ne Allah subhanahu wata'ala ya halicce masu kurakurai masu zamiya masu yin wasu abubuwa ma na ganganci wani lokacin don wani lokacin zaga mana sanar muke yin wasu abubuwa ba su ba kuskure ba ne haka halitta ɗan adam take to idan wannan ya afku ga ɗan adam sai gaba ta biyu ta zo shine Allahumma naqini min khataayaya kama yunakka thawbul abyadu min ad-damas ya ubangiji ka tsaftace ni daga kurakurai na ko daga zunubai na bayan na aikata kenan shine gaba ta biyu kama yunakka thawbul abyadu kama yadda ake tsaftace farin tufafi min ad-damas daga datti ko kura ko kazanta idan ta hau kansa shine malam ya kawo mana cewa me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amfani da farin tufafi bala ya ce saboda farin tufafi ya fi bayyana datti yanzu bakin tufafi ko jan tufafi ko kore sai datti ya hau kansa ma kaga bai bayyana ba sai wata kura ko wani abin da yake baki-baki ya hau kansa sai kaga sun saje da kayan amma farin tufafi komai kankantar datti idan ya hau sai ka gan shi to sai Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamanta da farin tufafi saboda dattin ya fi fitowa dan a samu cikakkiyar damar kawar da shi da wanke shi gaba daya shine zunubin da muke aikatawa ke anan maka dakata ko yawwa malai cewa ba'da tanqiyati bayan tsaftace a jiki daga daga zunubi ko kurakure kad ya kunu fihi baqiyatu baqiyatu akhri malai ce to za ta za ta iya kasancewa an samu dan wani ragowa ma'ana bayan ka fitar ka tsaftace jikin naka daga zunubi za iya kasancewa an samu dan wani ragowa da ya rage misali farin tufafi ne wani abu ya dan dira akan akansa sai ka samu hannuwa ka karkade shi haka idan ka karkade wannan abin da ya dira zai sauka amma zai iya kasancewa ban me ya bar alama to wannan alamar ya zaka mata shine sai ka samu ruwa ka yi ne ka wanke ta to in ka samu ruwa da sabulu ka wanke sai kaga alamar babu sun saje inda abin ya dira sun saje da ragowar bangare na tufafin sai ga sun yi fari sai wajen yayi fari kal to shine gaba ta kuma za ta shigo malai yace fa qala sai mutun yace Allahumma ghsilni ya ubangiji ka wanke ni fa yuzulu bidhalika al-athar saboda haka wannan abin da ya rage din bayan ka karkade ko ka goge da hannunka to wanda ya ragowa ɗin kuma fa ya zuru shi ma sai ya gushe sai ya tafi lawaka a matsalan ala tsaubika mala ce misali da wani abin zai sauka ko ya jira akan tufafinka wasakun wani datti ko kazanta wa hakattahu bi zufrika sai ka kankare shi ka sa dan yatsan ka kankare wannan dattin ko kuwa da ta sauka akan tufafinka hatta tanqi hatta tufafin ya hawan nan abin da ya sauka ya sauka din ya tafi ya gushe daga kan tubabin naka na ƙunu mana cewa habihi tanqiyatu wannan abin da kai sunan shi tsaftace tufafi gusar da wannan abin gusar da wannan kazanta da ta sauka akan tufafin ka karin farko amma kaga ai hannu ka sa ka goge shi ko tsimma ka sa ka goge shi maybe akwai sauran inda ga ya dan yi staining ko akwai sauran ragowa ragowa to shi wannan ya zaka da shi malai ce ba da zalika ya ci daurul husul bayan haka ka goye shi da hannunka kuma to a lokacin kuma aikin wanki zai zo da ruwa a lokacin kuma wanki da ruwa shi kuma aikinsa zai zo walidhalika idza kanat an-najasatu ala thawbi shi sa idan najasa ta kasance akan tufafi ne fa azilha awwalan har ko zaka fara gusar da ita ta hanyar gogewa ko kankarewa hatta hatta yunqqa thawb har sai tufafin yayi an tsabtace shi an cire wannan dattin daga kansa min ha daga kan tufafin sun ma da zalika sannan bayan haka kuma isilha sai ka sa ruwa kuma ka wanke sai wannan dattin ya tafi gaba ɗayan sai kasance babu saura ƙarna ƙuru za mu iya cewa alma'u la shakka annahu ya tsahar malace ruwa babu shakka kowa ya san yana gusar yana tsarkake inda aka wanke da shi duk abin da aka wanke da ruwa insha Allah ta'ala wannan abin zai yi ne zai tsarkaka zai tafi idan ma da ne zai zaka neme shi ka rasa lakin al ma'ruf sai dai abin abu ne da yake sananne a wajen kowanne ɗaya daga cikin mu anna al ma al harra haƙiƙa ruwan zafi ruwan dumi idan za ka yi wanki ka samu ruwan da yake na dumi ne ko na zafi ablagu fi tanzifi wa ashaddu izalatin lil wasakh to ya fi kaiwa matuƙa wajen tsabtace tufafi ya fi kuma tsananin gusar da datti lokacin da ka wanke shi wannan wani abu ne da yake sananne idan za ka yi wanki da ruwan sanyi da ruwan zafi a bambanci wani lokacin idan ka samu kaya ma ka ji su da ruwan zafi kafin ka zo wankin za ka ga galibin dattin ya fafata kawai inda ka samu su ruwan zafi saɓanin ruwan sanyi saboda ka ruwan zafi ya fi fitar da datti sama da ruwan sanyi abinda malaki su ce maka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi me yasa bai ce ruwan zafi bai ce ruwan sanyi an gane aiko tare da cewa ruwan zafi shine fitar da datti amma sai aka ce ruwan sanyi ighsilni bil ma'i was salji wal bard kaga da al ma'i da al ma'i din kuma was salji kankara wal bard da kuma ta kankara sai annabi ya amfani da kankara bai amfani da ruwan zafi ba me dalili malai na sai ya fito maka da wata hikima ce ta musamman kamar yadda sauran malamai suka ambata malai ce li annal ma al har saboda shi ruwan zafi yutahhiru ya fi tsarkakewa ya tsabtace akthara min al-ma'il barid fiye da ruwa wanda yake na sanyi inda ma naghsilu thawba yayin da muke wanke tufafi ko za mu wanke tufafi bi sabuni da sabulu za mu ɗauki sabulu za mu wanke tufafinmu a nashinul ma'a ai mukan ɗan ɗumama ruwa mukan ɗan ɗumama ruwa su mala yake nufi nan ba a ɗumama ruwa za a wanke galibi ko ana yi ba kowa yake yi ba ya ce sukan ɗumama ruwa lokacin da za su wanke wa nafsilu sannan sai mu wanke kayan falima za ƙala to amma me yasa a cikin hadisin ibarar ta zo da bilma'i wa salji wal barat annabi ya ce Allah subhanahu wata'ala ka wanke zinubaina da kurakuraina bilba'i da ruwa wasalji da kankara aka ce asalju shine ruwan da aka ajiye ya daskare sai a ce mata asalju irin ruwan da zaka samu ka sashi a cikin firiza minti 30 awa ɗaya sai ka zo ka tarar da shi ya daskare wani sai a ce mata asalju amma albaradu ita ce irin kankara da take duruwa daga sama an fahimta shi sa malamai suke cewa asalju karamar kankara albardu babba shi sa waccan ƙanƙarar take duruwa daga sama ai babba ce sosai kama ta zo ƙasa ne take jajjarewa sai ka ganta ƙarama inda za a sako ta ayyar da take to da akwai matsala amma cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala sai ga kafin ta zo wata ƴar ƙarama shi sa wani lokacin sai ka ga ƙatotuwa ta duro wanda in ta samu mutum za ta iya ji masa ciwo to wani ita ake cewa albaradu da yi wa baƙun ɗin nan da ra'un na fataha albaradu ba albardu ba in ka ce albardu to sanyi kenan albaradu shi ne yake wucin ƙanƙara na ƙulu malice ga amsar da zan bayar ƙalar ulama malamai suka ce li'annahu saboda shi wanda yake addu'ar ya tsarullah ayyu tsahirahu min zunubi yana roƙon Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkake shi min zunubi daga zunubai ya ƙulu yana cewa a cikin addu'ar irsilni min khatayaya ya ubangiji ka wanke ni daga zunubaina walaita min ausakin hissiya yace ba yana roƙon Allah ya tsarkake shi bane daga wani datti wanda yake hissi abinda ake nufi hissi wanda ake iya gani ko iya taba shi shi zunubi kaga abu ne da yake ma'anawi ba haka bane yanzu nace kai wani ai zunuban su sun yi yawa in nace da Allah ya ka dan tabo min zunuban nan a cikin sa ina yake ba za ka iya ganin zunuban sa ba kaga abu ne na ma'ana kenan ko sabanin a ce misali sabanin a ce ga ga kura ta sauka akan riga ka ce da Allah wani ga kura can akan riga wani zai karkade masa bai gani ba kaga da kaji suka saman naka kai haka kaga wannan ne kaga wannan wasafun ne ma a hisi kana iya ganin sa ka taba shi amma zunubi wannan irin wannan irin wannan irin abu ne ma'anawi ne shi ba ka iya kallon sa ballanta naka taba shi abu ne kawai na ma'ana to shi ne ma ya ce zunubi da mutum yake roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake shi daga gare shi abu ne da yake hissi ba ganinsa ake ba a afuwan walaisa amin ausafin hissi haka ne ba daga cikin zunubi ba daga cikin datti wanda yake ana iya gani ba wa zunubu wal khataya uqubatuha annar malai ce kaga zunubai kaga laifuffuka waɗannan uqubatuha hukubar su idan mutum ya mutu yana yi Allah bai yafe masa ba bai kuma tuba ba idan ya je lahira menene hukumarsa annaru ita ce wuta Allah kiyaye wannaru harratun ita kuma wuta zafi ne da ita kowa ya san wannan wal munasibu ay yuzala shay'u bi riddi abinda kuma ya dace shine idan an tashi gusar da abu sai a gusar da shi da kishiyarsa idan ruwan idan abu mai zafi ana so a busar da shi sai a sa mai sanyi ba haka bane to kaga abu ana busar da shi da kishiyarsa ne wallazi yunasibu muqabalatan nari alharra huwa salad wal bard bale ce abinda kuma zai dace a muqabalanci ayi fito na fito da shi da wuta mai zafi shine ruwa wanda yake mai sanyi dan ko abinda malaki so ya ce shine wuta a ba ce mai zafi wanda la shakka fi zalika kowa ya riga san wannan tunda wuta a ba ce mai zafi zunubi shine yake jawo mutum ya shiga wuta kaga sai ka dauka zunubi kamar wani abu ne da yake mai mai zafi ke tirrin zafi da zunubi da zunubi da yadda yake tirri shi yake kai mutum ya shiga wuta to wannan zafi na zunubi idan ka tashi busar da shi kada ka sa wani ruwan zafin dan uwansa an gane sai ka sa mai kenan sai ka sa ruwan sanyi to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashi roƙan abin da za a busar da zunubi mai zafi da shi sai ce mai a wanke shi da mai ruwan sanyi da kankara dan wannan fatan fahimta kaga za a wanke abu za a wanke wancan abin da yake wuta ce ko kuma a bishe wancan zafin wutan da mai da ruwan sanyi da wanda yake akwai kankara a cikin sa to shine abin da malam ke so ya ga mana wannan maganar malam ibn hajar al-asqalani ya kawo ta a cikin fatawul bari da sauran malamai da suka sharhin hadisin malai ce fa nasaba an yakuna ma yazilu hadhihi al-khataya baridan hatta yazula athar al-azab bil kulliya malai ce to sai ya dace an yakuna abinda ya dace an yakuna ma yazilu hadhihi al-khataya abinda zai gusar da wannan kurakuran ko laifuffukan ya kasance barin abu ne mai sanyi ba mai zafi dan uwansa ba hatta ya zula afdal al'azab bil kulli hashi ruwan ya gusar ya tafi da wannan ragowar zunuban azabar da ta rage azabar da yake nufi shine ragowar zunuban dan abin da ya saura a jikin tufafi ko dan abin da ya saura a jikin mutum na zunubi bayan an yi tsabtace jiki daga zunubin abin da ya ragowa to sai a wanke shi kuma da ruwan sanyi saboda ruwan sanyi ya tafi da wannan zafi da harara da zunubi ke dauke da shi sai kasance ya tafi da shi malai su walihada shi ya sa ƙala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce bilma'i wal falji wal barak da ruwa da kankara da kuma wata kankara hadihi hiyal hikima amma lai ce wannan shine hikima kuma yadda na shami mai ta muku a baya wannan na ɗaya daga cikin aikin da malamai suke wa addini shine kokarin fito da wata hikima cikin faɗin Allah subhanahu wataala kuma zansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun yi wata magana a dunkule domin mai aiki da wannan a ayar ko hadisin zuciyarsa ta kasance ta buɗe wajen aiki da shi don ka bai zana gaya muku a bayan lokacin da mutum ya san akwai wata hikima ta musamman a cikin abu za ga ya fi mai da hankali a kansa tare da cewa mu musulmi an bautar da mu ne kawai wajen mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala mun san hikima ba mu san hikima ba mun san dalili ba mu san dalili ba a'a mu game da Allah subhanahu wata'ala da manzansa kawai makafi ne idan ma arfe yake duk inda aka zama aka yi mu shikenan kawai haka ne ko to haka muke to amma babu laifi sai a ce maka hikimar da ya yasa aka ce kai kaza kaza da kaza da kaza ne dan zuciyarka ta fi nutsuwa li yatma inna qalbuka dan zuciyarka ta samu nutsuwa cikakkiya shi yasa ake kawo to shi sa malai kokarin kalato mana wannan hikimar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi amin malai ce fasara hada listiftah sai ya kasance wannan addu'a ta bude sallah jami'an ta tattaro lil bu'di anil dhanbi qabla wuqu'ihi ta tattaro ƙoƙarin nesanta daga zunubi kafin afkawa cikinsa walittan ƙiyati minhu ba da waƙo'ihi da kuma tsaftata ko tsarkaka daga shi zunubin ba da waƙo'ihi bayan an riga afka cikin nasa wal izalati afarihi da kuma gusar da abin da ya ragowa bayan an sa hannu ko an sa wani abu an gusar da shi din bil kulliya gaba ɗayan sai kasance babu ragowarsa bai bi ghaslihi bil ma ta hanyar wanke shi da ruwa bi falji والثلج والبرد da kuma kankara da wata kankara malai ce babun addu'a ta biyu su addu'o'in bude sallah wasu na da yawa saboda haka malai zai tsinto su ne daga ciki ya kawo mana ta biyu wacce mutum zai iya karanta ta ga ta gabar haka malai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka haka ake karanta ta yan uwa سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك إذا انت وذاك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هكذا فسرت ده وتجد ما زي ما انا شيرت شيني سبحانك اللهم tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika tare agwame da kuma godiya zuwa gare ka wa tabaraka muka albarkatun sunayenka sun yawaita ya ubangiji wa ta'ala jadduka girmanka da buwayarka sun ɗaukaka wala ilaha babu abin bautawa da cancanta da gaskiya gairuka wanda ba kai ba ya ubangiji wannan addu'a haka ake karanta malam zai mana sharhin ta yace rawu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita an Aisha ta daga nan Aisha uwar mu'mini Allah kara mata yarda wa fi isnadihi maqal a cikin isnadin na na Aisha na malam Abu Dawuda akwai akwai maganganun malamai wa qad sahahu al-Hakim Imam al-Hakim inganta hadisin wa qala ibn Hajar rahimahullah malam ibn Hajar al-Asqalani yace rijalu isnadihi thiqatu mazajen da ke cikin hadisin amintattu ne lakin fihi inqita'un sai dai akwai inqita'i a cikin hadisin warwahu muslim to amma duk wancan illar da aka faɗa a cikin ruwaya ta farko mala yace imamu muslim ya rawaito hadisin an umar daga sahabi umar dan khattabi Allah kara masa yarda min qawlihi daga fadin sa wa innahu kana yajharu bihi fi salati sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda ya kasance yana bayyana wannan addu'a cikin sallah in zai yi sallah sai ya buɗe maryarsa ya ɗaga maryarsa sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruka mutane suna ji a baya da ƙarfi yake yi amma me yasa yake yi da ƙarfi min ajali ay yata'allamahu an-nas saboda mutane su su koya daga gare shi saboda mutane su koya daga gare shi shi ta sai ya ɗaga murya sai ya yi ta ma'ana a matsayin koyarwa yake yi kenan kama kana ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda malam abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya kasance shi ma ya qara'ul fatihata fi salati janaza yana karanta suratul fatiha a sallar janaza zaharan a fili li ya'lamu dan mutanen da suke bayan sa su san cewa annaha sunnatu wannan abin da yake sunna ce malam abdullahi dan abbas habrul umma allah ya kara masa yarda idan zai jagoranci sallar janaza idan aka yi kabbara ta farko kawai sai a ga ya ɗaga maryana alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik da ƙarfi sai a je yana yi da ƙarfi to aka tambaye shi ne ce ya yi haka ne don mutane su gane hakan fa shi ne sunna hakan shi ne sunna dama kakan gane fassarar wasu abubuwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa ne ƙarƙashin fassarar su sahabban da suka rawaito hadisin daga gare shi sallallahu alaihi wasallam dan za ka karanta hadisin da suke bayani game da sallar janaza abinda za ka gani shine annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ka fara ta farko sai ka gode wa Allah haka za ka gani sai ka gode wa Allah to me gode wa Allah shine malam Abdullahi dan Abba ta fassara sai karanta suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin to kaga abin ya fito fili kenan to da da Abdullahi dan Abbas da Sayyidina Umar dukkaninsu Allah ya kara musu yarda sun bayyana wannan ne ba wai wajen bayyana bane a'a sun yi ne don su koyar da mutane kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hau kan mimbari ya yi sallah ba don ana sallah kan mimbari ba a don shi ma ya koyar da mutane ne kawai ina fata an fahimta yau yawa malai ce kullun nasi ya ƙulu na haza kaga wannan addu'ar subhanaka allahumma wa bihamdik da makaranta yanzu malai ce kullun nasi dukkanin mutane kusan ya ƙulu na haza suna karanta wannan addu'ar sun santa suna karanta ta walakin la yafhamu ma'anahu illa al-qalil sai dai matsalar ba wanda yake fahimtar hakikanin ma'anar addu'ar da abin da ta kunsa da irin gwalagwalan ma'anonin da take ɗauke da su illal kalil sai ɗan kaɗan da addu'a ce mai matuƙar girma da falala malai ce subhanaka allahumma ga kaɗan daga cikin ma'anoninta idan ka ce subhanaka allahumma ai usabbihuka abinda kake cewa shine ai ina yi wa Allah tasbihi والتسبيح شيكو تسبيح أبدا أكي نفي دشيشين تنزيه الله عز وجل أو كل ما لا يليق به شين أركتي الله كأبتتي الله كتسري والله سبحانه وتعالى دكا من أبند بيداتي لله سبحانه وتعالى duk wani abin da bai kamata ka dingina shi zuwa ga zatin Allah madaukakin sarki ba to sai ka cire wa Allah sai ka kawo da Allah subhanahu wataala shi shine ma'anar tasbihi in ka ce subhanallah abinda kake nufi tsarki ya tabbata ga Allah ina korewa Allah duk wani abin da na san bai kamata a jingina shi zuwa zatin Allah subhanahu wata'ala ba wallazi la yaliqu billahi shay'an malai ce kaga abin da bai dace a rinka jingina su ga Allah madaukakin sarki bai ce zaka iya kallon sa ta abubuwa guda biyu imamu ma salatul makhluqina na farko ko dai kamanta Allah da ababen halitta kaga wannan babban zalunci ne ka kamanta Allah subhanahu wata'ala da wani daga cikin halittinsa Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku rinka bugawa Allah misali ku ce Allah iri kaza ne Allah kamar kaza ne Allah ya ce laysa kamithlihi bi shay'un ba wani abu da yake irin Allah to babban zalunci ne jinginawa Allah tawaya ne jingina wa Allah abin da bai dace da shi ne da shi bane ka rinka kamanta Allah da wani abu daga cikin halittunsa gaba daya to ɗaya daga ciki kenan na biyu wa imman naqsu fi sifati ko kuma ka sanya wata tawaya a cikin siffa daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala kamar yadda wasu daga cikin ashabul ahwa suka yi irin mu'tazila ko irin qadariya ko irin jahamiya da sauransu wasu sun kore Allah sifofinsa gaba daya Allah baya ji baya gani baya magana duka sun kore Allah sifofinsa wasu suka ce Allah bashi da kaddara wasu suka ce Allah subhanahu wataala kamar jabariya su kuma suka ce suka ce duk abinda mutum Allah ne duk abinda mutum Allah Allah ne ya sashi kawai su jabariya kishiyar kadariya wai duk abinda kai kawai Allah ne ya saka ma'ana wanda yake son kai haka Allah ga dama yi a fahimta wanda ya je shagi Allah ga dama ai mutum ba shi da iko akan kan sai abinda Allah ga dama ya sa shi to su kuma wadancan suka ce Allah ba shi da wata kaddara duk abinda kai kai ga dama kai ga dama kai kai kayan ka sai da kai sannan Allah ya sani to duk irin wannan jingina wa Allah tawaya ne a cikin sufofin Allah subhanahu wataala to waɗannan abubuwan guda biyu na ɗaya daga cikin abinda mutum zai yi ya kasance bai tsarkake Allah subhanahu wataala ba malaiti faka annaka taqulu kamar abinda kake cewa shine unazzihuka ya rabbi ina tsarkake ka ya ubangiji na amma ma salatil makhluqina da kasance kai kamanceceniya da ababan halitta wa annaqsi sifatika ko kuma ya kasance akwai wata tawaya a cikin sifofinka subhanahu wataala amma qawluhu amma fadin sa subhanahu wataala fadin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ne cewa bi hamdika subhanaka allahumma wa bihamdika فالباء هنا للمصاحبة والجمع ما ليتي باء التي تكون سبحانك اللهم وبحمدك wannan باء din suna ce mata ba'ul musahaba a larabci ba'un take nuna abokantaka hadewa tsakanin kalma ta farko da ta biyu subhanaka allahumma ay wa bihamdika ina tsarkake ka ya ubangiji kuma tare hada da gode maka ina fata an fahimta haɗe da juna zai ce babul musahaba da kuma jam'i da haɗa su tare na farkon da na biyu duka haɗa su tare sai malam zai fito maka da abin fili sai ce ai wa adummu ila tasbihika wa tanzihika annani ahmaduka lisifati lisifati kamila wa adummu ila tasbihika ina haɗawa ina gwamawa zuwa tsarkake ka ya ubangiji wa tanzihuka annani ahmaduka lisifati kamila ina gode maka game da siffofi da kake da su na isa da cika subhanahu wata'ala li'an Allah saboda Allah subhanahu wata'ala mahamudun ala sifatihi kamila abun godewa ne a bisa siffofinsa cikakku wa ala fadlihi abun godewa ne a bisa falalarsa da yake yi wa bayi wa ihsanihi da kyautatawa da yake wa bayi ash-shamil al'am wanda suke gaban mu gaba daya dole ka gode wa Allah madaukakin sarki game da isar Allah da cikar Allah da takamar Allah subhanahu wa ta'ala ka gode wa Allah akan haka sannan dole ka gode wa Allah bisa fallar da yake maka ka gode wa Allah bisa kyautatawa da yake maka wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ce yana kwararo muku kullum a cikin kwararo muku ni'imomin sa yake zahiratan wasu na zahiri ne kana iya gani da idanka wa batina wasu ma baka sani ba saboda ka dole kana buƙatar ne ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan haka to sai ka ce wa bihamdika tare da godiya a gare ka ya ubangiji tabarakasmuka in ka ce tabarakasmuka albarkatun sunayenka sun yawaita ya ubangiji qalal ulama malamai suka ce ma'ana ha abinda wannan yake nufi shine annal barakata hakika albarka tunalu bismika duk wata albarka da ka sani ana iya samun ta ne bismika da sunan Allah madaukakin sarki ba wani abu da yake akwai albarka da aka iya samunsa idan aka tsaraita shi da sunan Allah maɗaukakin sarki sai albarka ta fita amma duk abin da ka zo za ka yi ɗan uwa ko menene ka ambaci sunan Allah mujarradin sunan ambatan Allah zai jawo maka albarka cikin wannan abin da za ka yi ko menene shi sa za ka ga ana so duk ayyukan da za ka yi na yau da kullum karin ambatan sunan Allah bismillah bismillah duk abin da za ka karin ambatan sunan Allah so da wannan abin zai rinka jawo maka abu biyu ne a cikinsa zai jawo maka albarka a ciki sannan kuma zai kore maka shaidani zai kore maka shaidani cikin abin zai kuma jawo maka albarka wanda shine abin da kake bukata a ciki dama ولهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت ما ليت شي سما idan mutum zai yanka idan ya ambaci sunan Allah halat sai wannan abin yankan sai ta halatta sai a bashi dama ya ci ba wai yankan bane ba wai sawukar bane a yanka yake sanya albarka da zaka iya cin abin a'a ambatan sunan Allah ne abin da za gane haka shine a shari'a idan mutum zai yi farauta idan mutum zai yi farauta an ba shi dama ya saki karansa abinda ake so kawai lokacin da zai saki karansa ya kawo masa daba ya ce bismillah idan zaka saki karanka ya je kawo maka zomo ko barewa ko gada ko wani abu yayin da kake sakin sa kawai sai ka ce bismillah idan ka je ka sake shi ya bi wannan zoman ya je ya kamo shi ko da ya kashe wannan zoman in ya kawo maka zaka ta albarkacin sunan Allah da ka ambata yan uwan fahimta ashe kun gaba wannan yankan bane yake jawo a ci abin menene albarkan ambatan sunan Allah ne mala yace wa idza zabahaha idan ko mutun ya yanka abin yanka wa lam yusammi sai bai ambaci sunan Allah ba harumat wannan abin yankan ta haramta a gare shi ba zai ci ba da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wala ta'kulu ba za ku ci ko kuma kada ku ci dukkanin abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba Allah subhanahu wataala ce kada a ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba sai dai idan mutum mantawa yayi amma kawai mutum yanzu zai yanka haka kawai ya sa wuka ya yanka abin ya yanka abin da ta kalli gaba sai yanka to ba zai ci ba ta zama mushi ko da an yanka dan dai babu sunan Allah ba za a ci saboda sunan Allah ana albarka take tabbata قول النبي صلى الله عليه وسلم دفرم أن إرادة أمتي سأرة تبتا أغريش ديتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ذك أبندا يفرار الدجني كما كن أنبت الله أكن ستوكتي ذك وانا أبن ينكا دكوكا أجي كوكا ينكا شزني جني يزبا sannan kuka ambaci sunan Allah to fa kul ku ci to kaga abinda ka yanka jini bai zuba daga ciki ba daga jikinsa ba kaga wani shi ma ba shi ma ba za ka ci an fahimta me yasa saboda ana tsoron ya riga ya mutu ne kawai idan mutum idan abu ya mutu dabba ce ko mutum ya mutu jini zai daina gudana a jikinsa aiko to wannan daina gudana jini idan ka yanka sai ga jini ba zai fito ba to ana tsoro idan ka yanka jini bai fito ba mutum zai ci bushe ne dan saboda haka mutum ba zai ci ba shi ko bushe da zarar dabba ta mutu akwai ƙwayoyin cutar da mutum zai iya ɗauka idan ya amfani da ita to shi isa shi shari'a ta hana ci wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul janaza babu qira'atul fatiha til kitabi al-janaza wa qawl an-nabi sallallahu alaihi wa sallam unzur malati unzur al-barakata yuduba izuwa ga albarka a cikin wannan hadisi da wannan aya hadhihi shat kaga wannan akuya idza zabahtaha idan ka yanka ta wa lam tusammi baka ambaci sunan Allah ba sarat maitatan khabitha ta zamto mushe kuma kazanta haraman kuma haram wa idza qulta amman kace bismillah ka ambaci sunan Allah sarat mudakkatan zahiratan halala ta zamto yankakkiya irin yankan da shari'a ya yarda da shi sannan kuma ta zamto tsarkakakkiya halal zaka ci kayanka hadhihi min albarakati malai tana da na wannan na daga cikin albarkar dake cikin ambatan sunan Allah subhanahu wataala shi yasa duk abinda mutum zai yan uwa ya kasance yana ratsa sunan Allah a cikin sa daukar abu ajiye abu shiga fita da sauransu duk wannan na ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum albarka a cikin al'amuransa Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala za mu dakata nan idan Allah ya kai mu sai mu tashi min albaraka wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am idan mutum ya tafiya inda ba na musulmi ba a ya tabbatar kuma suna amfani da abubuwan da ba na halal ba misali inda ka je ka san suna cin alade suna iya cin kare suna cin kaza to irin wannan kamata yayi mutum ya samu abin da yake na kifi kifi ya rinka ci ko kuma duk abin da zaka ci a yanka shi a gaban ka eh a yanka shi a gaban ka idan akuya ce a yanka ta a gaban ka yanzu misali yanzu misali a kasar da kaje kasar da kaje idan mukaddara kasa ce ta kirista ko ta yahudawa wannan baka da matsala da cin naman su in dai ya halatta a gare ka ka san akuya suke yankawa ko sa ko rago to babu laifi ka ci naman su ko ka ga yadda suka yanka ko baka ga yadda suka yanka ba dan Allah madaukakin sarki halatta mana cin naman al-kitabi ko babu wata matsala wannan amma ko da al-kitabin ne in abin da suka yanka alade ne ko kare ko jaki tunda su ba wani suka iya ci to wannan ba za ka ci ba amma idan majusa idan ya kasance albashirkai ne kuma ka ce maguzawa to so ba za ka ci ko rago ba maguje yanka ba za ka ci ina fata mutunta ba za ka ci ba yawa shi wannan ba za ka ci ba saboda haka idan kasar da ka je kasa ce ta maguzanci kawai ba ruwansa da addini to wannan lalle ya kasance ka samu ka samu nutsuwa akan abin da za ka ci gaskiya akwai guraren da akwai kasashen da za ka su ba su yadda ka je ka so ka za ka zo gida ka yanka ta irin wannan baka isa ba ko ka siyo rago ka zo ka yanka sai dai ka je can a yanka maka da sauransu in aka kama ka za a daure ka eh ba kamar Najeriya ba ce wanda a cikin gidanka ma sai ka yanka abin ka babu ruwa kai abin nan da shi saboda ka irin wannan abin da zai fi nutsuwa ko dai ka ci kifi ko kuma ka rinka zuwa can a yanka a gaban ka in za ta yi ma baka ka yanka dan bai kamata a ce ba ma guje ya yanka ba kuma ka ci ba dan yankan yankan ba ma guje kai mushe eh daidai yake da ka ci mushe saboda haka bai halatta ka ci ba idan za ka yi yankawa da kanka shi kenan ko ba za ka iya baka yi haƙuri ka cigaba da cin musulmin nama kifi shi ne haka dawo ina ganin za ka fita daga cikin shakka ko to ina ganin wannan zai fi Allah ya samu dace na'am eh na'am musulman kasar to alhamdulillah ba lalle ko ina ma dai to alhamdulillah kaga in dai ka tabbatar musulmi suke yanka baka da matsala kaga na farko ne musulmi ka tabbatar ba zan ka maka abin da bai halatta ba ko ba zai yanka maka alade ba ko abin da ya kama da ka sannan na biyu in dai musulmi ne da abin da zai yanka zai ambaci sunan Allah a kansa to da ka ba matsala kawai sai ka ci yanzu misali mutumin da ya shigo Kano ne ai baka buƙatar in zaka ci nama sai ka tambaya ka ce naman me wannan haka ne ko ko ka ce wannan naman da za a yanka shi ambaci sunan Allah ka san nan cinan fatin a cikin mutanen kano duk musulmi ne ba ka da bukatar wannan to can din ma ka tabbatar mafi yawan wanda suke yanka naman da ake amfani da shi musulmi ne to alhamdulillah sai ka saki ranka alhukumu lil ghali sai kai hukunci da abin da ya farin jaya kai ka ci naman ka Allah maka sarki kuma ya yafe sauran na'am eh naman da bai halatta ba ok to alhamdulillah ka gama sun sun wuce shaidar eh suna da wannan insafin wani lokacin gaskiya wallahi suna da wannan adalci idan suka tabbata kai musulmi ne za a yi dina ko wani abu to za a gaya maka cewa wannan naman kaza ne wannan naman kaza ne wannan giya ce wannan lemo ne wannan jus da duk za su gaya maka wanda yake so ya dauka wanda baya so ya dauka suna da wannan adalci eh matsalar matsalar su abin da ba aladan ba gaskiya in dai musulmi ne yanka za ka ci amma an ba musulmi ne yanka ba maguji ne yanka ba za ka ci ba idan kirista ne yanka shi ma za ka ci to in dai ka tabbatar wanda kuke ba'amala da su kiristoci ne babu laifi za ka iya ci amma an ba kiristoci ba ne ma buzawa ne to gaskiya ba za ka ci ba za ka ci sai a ci in akwai shinkafa sai a ci shinkafa a tashi kawai in ka dawo sai ka tafi da cin naman ka ina ganin ai zai fi sauki ko يوا الله ربك سرك يا زلمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله